إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala in ba na manta ba yana muna takwas sha biyu ko? a sha biyu daidai sha biyu ga watan jimada ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 26 ga watan 11 miladiya shekara 2023 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na goma ko darasin mu ne na goma na goma daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi kai tsaye kuma ana taron mu daga masallacin SKM a wannan gari namu na Maradi a FM Niger muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sake sabkan muna da arziki da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki daya Taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai bungushe ba muna inda malam yake cewa as-sutratu wujubuha sitara wadda mutum ke sawa a gaban sallah da kuma wajabcin wannan sutarai muna fahimta ko wanda mun kawo dalilai da yawa wanda annan Muhammad sallam bayyana yayi sallah face ya sa wani abu yayi tsara da shi wanda mun kawo abubuwa da yawa wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da shi za mu tashi idan malam yake cewa wa kana وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بين يديه بين يديه بينه وبين سترته inda ma da yake cewa annan Muhammad sallam bai barin wani abu ko menene ya shiga tsakanin shi da sitaran shi mun ka hina ina kallo za mu kallo na za mu karanto na sama da darasin na mai zamana yana tafiya da ne tunda wannan mata tun da yake mun karanta shi bala yake wa kana yaqulu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idza wada ahadukum baina yadayhi misli misli mislu mu'akhiratir rahl idan ɗayanku yasa e tsakani shi zai sutarar shi kwatankwacin ko da kwatankwacin wannan ɗan sanzannan na raƙon wanda muke bayani wanda malumai suka ce bai wuce abin da ya shafi muciya ba faɗinta da tsawonta muna fahimta ko annan muhammad sallam ya ce matakar mutum ya sashi falisalli to ya yi sallah wala yubalu mamara mamara wara a zalika kai ya damu da duk wani abu da zai wuce ta wannan wanda muka ce a misalta dai shine karatunmu abu mafi karamta wanda aka samu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tattara da shi bai dacewa ko kaɗan musulmi zai sallah ya yi sallah kawai haka an so ya sa wani abu gaban shi kamar da annan Muhammad sallam ya yi nuni da haka yace wa salla marratan annan Muhammad sallam ya yi sallah wani lokaci ila shagara a wurin wani icce wanda ya sa iccen ya zama mai shine ni tattarar shi yace wa kana ahyanan yusalli ila sarir annan muhammad sallallahu ya kasance wani lokaci yayi sallah sai ya sa gado ya zama mai shine sitara wa aisha radiyallahu anha mustajatan alayhi alhali kuma na aisha tana kwance akan wannan gadon ta ta katifatuha shine eh tana kwance saman gado saman kan abinda ake ruha da shi kamar kace da ra misali ko wani bargo to annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yarda yayi sallah ba wani abu gaban shi sai ya sa wannan gadan kuma ga Aisha na kwanta saman kan wannan gadan wanda shi ma dai wannan mun yi bayani wancan satin da wuce mutane da suke cewa ba a sutura da abin da yake motsi ko kuma ba a sutura da mutum ai mun karanta ko eh na Imam Ahmad wanda ya ga almajiran nan nashi yana sallah ko cikin masallacin juma'a yace mai zai hana kai sutura da wani abu yace sai sutura da mutumin da ke gaban shi ko mun karanto annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sitara da raƙumi to kaga raƙumi ai abu ne mai motsi ko to nan ba gashi Aisha tana saman gado kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sitara da wannan gada sai malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi inda zamu tashi annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance la yada isha'an yamuru bayna yadayhi wa bayna sitrati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bari wani abu ya shiga tsakanin shi da sitrar shi to kun ga matakar kasa sutura to kakka yarda wani abu ya shiga tsakaninka da wannan sitrar taka yace kana yusalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah izya ash-shakum sai ga wani dan akuya ko wani dan tunkiya misali tas'a bayna yadayhi yana sauri yana son ya wuce gaban sutura na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace fata'aha sai annan Muhammad sallallahu alaihi ya riga yi wannan da akuya kamar yadda ina ga ga lamba nan malam ya saki kasa ko sai yace ai sabaqa ha shine sai ya riga yi ta da kudi ba fa dabba ce kuma dabban wanda ta halitta wanda babu wani abu nan ya ta wanda in ya taba kama a tattare da wannan dabba zai bata ma sallah malam yace hatta alzaqa basmuhu bil ha'id har sai da annan Muhammad sallallahu ya hada cikin shi da gini ya sa gini ne zaman mai sutura mun gane da wannan dan akuyin ya zo ko akuya tana son ta wuce da sauri annan Muhammad sallallahu ya ruga cikin sallah har sai da ya hada cikin shi da gini dan kan wannan dabba ta wuce ta gaban sallar shi wanda shi ma akwai hadari na mutum ya wuce gaban mutumin da ke sallah matakar ya sa sutura inda shi ma insha Allah ta'ala za mu zawa mu malan yace wa marratan lil wara'ihi sai dabban nan ta buta bayan shi annabi Muhammad sallallahu wa marrati wara'i sai dabba ta buta bayan shi bai bar wannan dabba ba to in dabba an hana ta wuce to me kike tsammani ga mutum dabba tana da hankali a to me kike tsammani ga mutum a cikin kun ga mutum shi ne cancanta a hana shi yayi ya wuce ta gaban sallah ai bayan mun karanto hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kayake shi ko yace tare da shi akwai ni shedani nan kuma za mu zama mu ga hadisin nan gaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka hana shi saboda shi wannan mutumin shedani ne mala yace wannan hadisi eh Bukhari da Muslim da Abu Ya'la su suka rawaito shi yace wa salla salatan maktuba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi salla salla na farilla fa dumma ya dawo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ga ya damke hannun shi cikin sallah falamma salla lokacin da aka ida salla qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manza Allah hadis sai fi salati eh hadis fi salati sai shi wani abu ya faru ne a cikin sallah qala la sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu da ya faru cikin sallah cikin sallah suka ga kamar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai damke wani abu sai ce illa sai dai anna shaytan arada an yanzuru baina yadayya sai dai shaytan ne ya so ya bi ta gaban Allah muna fahimta yace faq faqnaqathu hatta wajadat dubu lisanihi ala yadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai dai shaƙe wannan shaytanin hacce da hacce da miya halshe shi ya jika min hannuna yace min wa aymullah annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilayhi akhi sulaiman ba dan dan uwana annabi sulaiman ya riga ni ba ya riga shi akan ni a yace la law kubit ila ila sariyatin min sawaril masjid yace da na kulle shi da na makare wannan shedanin da na kama cikin wasu jinshikai da ke cikin masallatayya yace hatta ya tiku bihi wallani ahlul madina da sai yaran madina sun zo sun ga sheda har sun dauke shi suna wasa da shi yace dan haka famani taba'a Allah ya hula bainahu wa bainal qibla ahadun da haka duk wanda yake da iko kai ya yarda ya bari wani ya shiga tsakanin shi da alqibla shi ne tsakanin shi da sutarar shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa'al matakar kana da iko ka hana wani ya bi tsakaninka da alqibla ka shi ne sutararka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya to ka hana shi to kun ga na daga cikin abin da zamu dauka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ne yana sallar farilla saɓanin wasu wanda suna kallon su sun kai wani mataki a addini suna kallon sallah ma su sun wuce ta muna fahimta buksan wannan mutanen ba ko a akwai su suna kallon su sallah ma sun wuce shi ne wani muridi ta ce su sallan ma in su yi godiya ce sallan ma in ba su yi godiya ba ce ya ce ai Allah ce wa fi musalata da zikiri Allah ce ka tsaye da sallah don ka rinka ambatona don ka tana da yake to mu kullum cikin ambata Allah yake mu kullum cikin Allah ma muke wanda ya taka ya ƙetara wannan matakin yayi abin da ake ce ma tarbiyya ai yayi usuli to shi kuma yanzu yana kallon kanshi shi a matsayin Allah yi to Allah ya yi sallah a to ku yi hakuri irin bayanai dai ne wanda da yawa daga cikin mutane ba su so ana yi to mu ba abin da za mu iya ce mutane sai dai su yi hakuri saboda in karatu ya biyo in baka yi bayanin ba ka yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya damke ka ya ce don me yasa baka yi ma mutane bayani ba amma shi yasa amma ba don haka nan ba ko wala ya bude kan ma abubuwa sun ishe mu da da daga mun zo sai dai mu karanta shamu ce to saboda amana na ilimi shi yasa muke wasu maganganu amma ba don haka nan ba za ka karanta karatun ne kai da ka karanta karatun baka gane ba wanda ka biya ma bai gane ba kuma a wuce wurin shi ne irin karatun da muka gada ana yi ku yi haƙuri to akwai daga cikin ‘yan ɗari'u musamman tijaniya su ne suke da irin wannan mutanen suna kallon su akwai mutanen da suna kallon su yanzu su wuce sallah na daga cikin su wani tsoho a Ghana da yake shi sallar da yayi ma annabi bai yi ta ba yace aikin da yawa musulunci ma annabi bai yi ta yace annabi duka musulmi ne musulunta hannun shi shi ko mutum dubullai sai da haka mu yanzu a addini mun kai matakin da Allah ma in ya kuskure muna gyara mu shawara ma da su Allah yake yi to ai satin san da yake na zo da wasu littattafai na yan tijariya ko insha Allah ta'ala in muka samu dama za mu ɗauki wani wuri mu sa littafi mai suna alhajiyatul hajiya littafin da zo da shi ran nan ila tariqatu tijariya kyauta ce ta shiryawa ta tsibinin hilali yace ga kyauta ta musamman ta shiryawa zuwa ga 'yan ɗariƙar tijariya mai wannan littafin ya kai Allah a ɗariƙar tijariya ya kai matakin Allah a ɗariƙar tijariya shi yasa kullum in muna bayani muna cewa wanga uwayenmu ba da su muke 'yan gargajiya ne da su masu ilimi cikin tahiyyar muke shi yasa kuka ga in suna zagi ba mu biye mu amma malaman su suna ji kuma sun sani muke gari ba ƙarya ba ce kuma komai kun mu taɓa ba cikin abin da muke magana har yanzu wallahi akwai magana da ina jin nauyi in ba karatu ya biyo ba in yi ta kan in tijaniya akwai wani wani babban wuri nan da ake sayar da littattafai nan garin maraɗi eh zan ma iya gaya wurin malam hamza eh ina zuwa neman littattafai yan tijaniya in bai kawo sai ci malam in ba ku zuwa ke zuwa neman ɗan wannan littattafai ba littafin suke sai suna karatu ba mu kuma za mu iya hawa jan nijar ma'aika da a samu mana littafin yi karatu za mu iya muna jin yunwa mu kisaye mu sai littafi shi yasa in muka yi magana sai dai abu ko ta hanya a ce za a dakilar da mu ba dai ka ce magana da muka gani karya ba ce na yarda akwai karamcin karatu mu yara ne zo muke koyon karatu amma sai wallahi duk magana da zani na cire ma kuskure ina taka tsantsan kwarai musamman maganar da ka san in ka yi ta akwai masu jira su ji mi za ka cewa su baka amsa to akwai wanda sun wuce matsayin sallah wanda shehun nasu ya ba su garantin da kana sallah da baka sallah ai mun karanto wancan satun ko zai kai ka aljanna yace in dai kana son shi ka kwantar da hankalinka zai kai ka aljanna duk abin da ka aikata Shehu Ibrahim yake cewa shi cikin almajiran shi babu kan iska kaf almajiran shi su mutanen kirki ne ko da suna sasa ko da suna zina suna kashe mutane ɗan aljanna ne ba ɗan iska bane saboda suna san shi to wannan na kawo ne a babin misali to ga annabi yana sallar farilla me kake tsammani wani ya ce ya ɗauke ma sallah me kake tsammani wani ya ce shi saboda sana Allah ne bai sallah kullun cikin sana Allah yake ka kai annabi shi da Allah yake ma wahayi a to shi yasa ya koyan uwa musulmi kan wani ya ruɗe ka yace ga wasu mutane wanda in ka rike su matsalar rayuwa da matsalar lahira an gama ƙarya ce cikin matsalar ma suka mutu cikin ta suka mutu ba wai an gama ba ba lahira ba cikin ta suka mutu cikin karatu aqida mu inda muke karatu aqida mun taba kawo in ba na mantawa abin da shi ya ci ya cika da shi adai mu zo cikin karatu to kan wani dai ya ma duka wata barazana da sauran su kan cewa ai shehunan su suna kashewa suna rayawa wancan mutanen waliyan Allah ne wancan kaza ne wancan kaza ne wancan kaza ne mai yawanci wanda ake tora ma kan cewa wannan mutanen mutane ne Allah ya gama yarda da su ba su san suwa ne wannan mutanen ba ko ga da ni dani yanzu za ka samu mutum in zai fatuwa yana kiran shehu amma bai san waye shehu ba bai san yaushe aka haife shi ba bai san shekara nawa yayi ba bai san adadin littattafan shi ba mun gane shi dai kawai an ce mai wannan mutumin kirki ne kuma ya gaji yake har yana kallon wannan mutumin ya yi abubakar da umar daraja wanda suka yi nisa ciki har suna kallon ya wuce allan ba ma annabin ba ba a kawo ka su wanda a zagaye nan da ake sun bi sanan suna karanta ta na san mutane ba su lura ba ina nan sun bi sanan suna karanta ta wanda suke cewa wasu maganganu za ka yi suna da nauyi afuwan afuwan ya barhama mulkin da ka bai wa ubangiji ya kasa mulkin duniya amma neman tuba yake yi mutane suna bin su suna bugun gaba ba san me suke cewa ba kuma da hausa ake karsa mutane tumakai ne wai ko ne shawun su shi ba Allah mulkin duniya amma Allah ya kasa neman tuba yake yi wala yau cikin karatu na ban ma ƙara zan magana ka yan tijaniya ba yau kai a hamadiya da yan tabligi zamu ji to kuma kaga an zo karatun sai ga wurin shi ma ya zo a shi ni ne san ban gani ba nan su wuce suna wannan waka inda yake cewa eh bari ma in ta daban in kowa ya wace na rance da shehu kaulaha tahi makka gani shehu yace wallahi kaulaha tahi makka rantuwa yake yi na amince ana yi to ya kamata mutane hankalin su ya dawo gari su wallahi kuma asali wannan magana ba muna yi bane dan mu ba wasu haushi sai dai muna yi dan mu tunatar da junan mu ne kawai mai rabon ya gane ya gane Allah subhanahu wata'ala ya dakar da mu kuma Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta kowane ne ke kan wannan gaskiyar Allah ya gwada mana ita kuma mu ya ba mu ikon binta kuma Allah ya gwada mana Allah ya gwada mana ƙarya ko kuma kowane ne ke kan binta Allah ya ba mu ikon kauce mata kowane ne shi ko da uwayenmu ne wanda suka haihe mu in dai abin da suke ba gaskiya bane Allah kai ya dora mu sama kan wannan abu Allah ya dora mu sama kan shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma kun ga sahabbai sai suka tambaya ya Rasulullahi me yake faruwa wannan ya nuna sahabbai hankalin su yana ga sallah mu kuma yanzu za a yi rafkan nuwa har a ida cikin sallah limayin bai sani ba mamun kafin su su sani ba sai an tsaye wani ya sha sha ce ce wai an ya sallah a zahar in nan ko ba biyar muke ba ko uku kai ni ma sallan da yau na ga ayin sauri ida wallahi abin da sai kaga kuma ana ta ce ce ku kaga sahabbai suna sa ido cikin sallah haka ake son musulmi da nan ta da sallah in yana sallah ya zama na hankalin shi yana da sallar ne duk wani motsin liman yana kula da shi dami dami liman in zai iya rabtar ruwa in ba ku kula ba ku duka sai ku yi shi cikin wannan kuma gashi sahabbai da aka ije sallar suka tambaya cikin sallah ka ga liman yayi wani abu wanda baka sani ba ba daidai bane ka je duk inda ka zamna kana zagi ka zo ka ce malam na ga wai in kai raka eh kana zama kai wani abu sannan kai kabbara ka miƙe ne wannan abu ina son kai mana bayani gashi sahabbai sun yi ba zuwa za ka yi ka je ka tambayi wani wanda bai aikin ba wataƙila bai ma sa aikin ba in ka haka ai baka yi wa malamin adalci ba ko shi da yake ce malam me yasa kai haka sai ce ai wannan na ajin satul istiraha ne ne ya haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah shi kenan sai ya baka da nuna ga kaza ga kaza an gama kage kai ma in mabi sunna ne daga ranar nan sai ka rinka aiki da wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba komai bane ya faru sai dai shedan ne ya so ya bi ta gaban sallata wannan ya nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ganin shedani ba ma shedani na mutum ba shedani na aljanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ganin su gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya shake shi sai ya ce ba dan addu'a dan uwan shi Sulaiman ba bai addu'a annabi Sulaiman fala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin a min ba'adi ne ko haka nan ne min ba'adi hada annabi Sulaiman yake cewa ya Allah ina roƙonka ka ba ni mulki to Allah kakka ba wani bayana wanda zai mulki irin wannan kowa ya sa annabi Sulaiman yayi mulki ya mulki aljannu ya mulki hatta turuwa ko gashi nan so tunamal Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ko annabi Sulaiman ya zo da rundunar shi tururuwa take kana yan uwanta ta shiga kan Suleiman ya zo shi da mutanen shi da sani ba ya wuce mu ya tattake mu muna tanako da kuma kisa Annabi Suleiman inda ya sa aljannu aiki da sauransu da to Annabi ya ce ba dan da adda Annabi Suleiman ba ya roki Allah yace da shedanin nan da ya shake sai ya danne shi a ɗaya daga cikin jin shekai wanda suke cikin masallaci da yaran Madina sai sun zo sun ga wannan shekani yace sai da makular da na mai halshen shi sai da ya jika hannuna da ni to kaga wannan yana tabbatar mana da akwai aljannu akwai mutane wanda ba su yarda da aljannu ba ba mu sani ba ya kamata ku rinka bincike kuma suna da awon musulunci ba su yarda da aljannu ba sam sam sam a to akwai izana jos da yawa sun kalubalanci wannan cewa sam sam su bisu ma ya gaba da aljannu ban mun cewa lokacin da mana albani ya karatu littafin duniya aljanu da shaitanu ya yi lakcan nan an yi ta samun ƙalubale kan wai su ba su ma yarda da akwai wani abu aljannu ba kai jaha bayan su kuma akwai 'yan ahmadiyya ahmadiyya ba su yarda da aljannu ba ahmadiyya kare ma su kan ma su yarda da aljannu daman ba musulmi ba ne addinin mu ba guda ba ne da nan Ahmadiyya da yawan ga wannan malam ya saki lamba insha Allah zamu zo mu magana kan su kuma annabi Muhammad sallallahu yana ganin shedanu zai iya kama shedanu kuma zai iya ba zai iya ba shedanu kashi sai ba annabi ba mutane ma suna magana da shedanu mutane su yanzu ba aljini na shiga jikin mutum muka yi rukiya da kake magana a da aljannin suke magana mana ko ba haka nan ba zai iya kamawa haka ba shi kashiwa ka ba kashi aljani ka ba kashi koko ka lura in aljani ya zo jikin mutum da ita ma wuce yan cuwa-cuwa sun yawa ga yan kamsai su gane halin ko duk mutane da yawa sun rutuwa ta wannan mutane abin da suke daidai ne malaman musulunci sun mahito su yi maganganu kansu wannan kaftar bai da ma alaka da musulunci shi wanga ben halin din shi asalin shi ba ma malami bane na addini kuma ko a maradi ka kalla suwa ne ke kaftar ba malamin ma addini bane ga ya mun wani malami wanda ya shahara a malam ta ke kaftar a maradi ya yan boko ne wata kila ku sani ba kamfan ya shigo nan garin tun kahin a fara shi nan garin ana yin tsibiri sai da na je tsibiri da idanuwa na da inda ya ake yi shi yasa wani kake goyon mun zo mu magana kaza ba wai a cikin tukunya bane muke magana kai ne za ka ji abu cikin rediyo ka zo ka yi magana sai mun tabbatar wallahi har tsibiri daga nan akwai wani muhammad awwal ko like ne yanzu haka yana niyami bai da lafiya nake zo mu tafi mu gaya ne wancan mutanen suke abu ba ma su da ba ma su da kama da masu addini in kaje kuma ana intek an gaishe ni conference wata rana na ji na tada da yan kaftaji ne wuta na akwai su cikin lice technique suna ta koya ma HDN wanda ƙasa ne ba daidai bane ba wanda shi ma insha Allah ta'ala wata rana za mu hidda lokaci mu yi magana mu yi muhadara lecture ta musamman kan wannan ɗan kafta mutane su gane shedanu ne ba mutanen kirki bane ba a a ai ce ce dai ɗan kafta suna da yawa mala ai wurin ku ya je ko ben halin eh ben halin eh nan yari university university duka university university yari kana ikidiyan formation ka je ka ga mutum ko izini guda bai da wai akwai mai rukiya cikin mutane suna ta yaudarar mutane sai na ga hankalin mutane ya razu akan wannan yan kafta shi sai na ɗaga hannu ana tambaya nace ina da tambaya wai me bambancin kafta da rukiya sai suka duburgurce sun kai su biyar ko su shidda yanzu haka ina gamuwa da wa'ansu suka kasa bani amsa in wanga yake kaza wanga yake kaza in wanga yake kaza wasu aka kuma wasu wani ce to kai yanzu wannan ikutar in taka ta kunnan ka annabi ya sa ikutar na ce kai ashe mu dole ina ma magana ruka kana mun magana wai ikutar wai annabi ya sa ikutar kun san mene ne suke ce ma kaftan ɗin yawa kaftan wai cikin su duk wanda kuka ga ana ce ma kaftan sun masu kaftan ɗin aljannin jikin su sun gagari masu yin kaftan ɗin ne yanzu yau daga an kai ka wurin su in kana da aljannu sai aljannin jikinka su ce ba su wuta amma dai za su rinka taimaka musu mun gane su rinka kamo duk wani wanda aka zo da shi bai da lahiya su rinka kamo aljani jikin shi yanzu yau in muka tahi ni da wanga ya kai nuna ɗan kafta ban da lahiya Allah ya ina da matsala na aljanni to yanzu shi yanzu shi da muka tai tare da shi yana kallo to ga wani nan shine kaftar ni yanzu ba a karanta mun Qur'ani in aljanin ne kai malam shi yasa rishin karatu banna ce a musulunci duk mai rukiya wanda ya karatu ta ya san bai ma fatan ina karanta Qur'ani aljamil ba ka ma fatan yanzu to in ya zo larura ne sai ayi magana da shi ne ya kawo shi a nemi maraba da shi kai to yanzu sai a ce ga kaftar din shi ne za a karanta ma alqur'ani shi yanzu in aka karanta mishi wai aljannin da ke da kai cikin jiki shi ne za su shiga duniya aljannu mun gane su kawo aljannin da ke damu mutai likita ni da ke ba da lahiya sai a ce to ina mata sara amma sai roƙin yanzu kai ne za a sama ta mana aiki aikin banza ina jin yunwa wani ya fito kuma a ce mun maganin yunwa a to babban matsalar da ke da kwacin kafa shine neman taimakon aljannu wurin yin da aljannu akwai malam haddasa na kowa ya san shi nan garin ko na taba kiran shi ta wannan mas'alar sai ce a cire ma ta kaf addinin baki daya yace ba ku gana akwai yaudara ciki me yake nuna ma aljannin naka ne aka kawo aka yi magana da shi koko a sannan za ka iya kiran su kana maraɗi suna yi mai su ma kamsani kawai ka ba su sunanka za su kirawo kamsani ɗin su ya shiga cikin duniya aljannu waya kamo aljannin da ke damu to kun ga wannan ba daidai bane kuma abu ne wanda ya kamata yana nan yana ta karuwa cikin mutane wanda ya kamata malumai su yi tsayin daka kan maganin wannan matsalolin ƙarshe dai da muke muke da su sai suka ce wai in ni bin yarda ba in ni ban yarda ba ai akwai manyan manyan malamai nan garin wanda sun yarda da abin da suke yi idan malamai sun yarda Allah ne yarda da abin da kuke yi ka karanta at-tarikh al-battar fi tasaddi li sahrat al-ashrar na malam wahid abdul salam bali ya kawo daga cikin hanyoyi na shirka wurin rukiya shine neman taimako aljani a ahid aljani ba a neman taimako wa yake neman taimako Allah to su wai aljani ne suke neman taimakon su wai sai su ce kai yanzu in aka karanta ma qur'ani aljani yazo a jikin ka zaka wahala zaka kaza wa ya ga ma annabi ba yayi ba shikenan kawai sannan kuma wai kai ne kaftan wa ma ya ga ma ana karanta Qur'ani ne da aljini ne magana ana karantawa ne da a samu lafiya kawai kawai mutum da ya zo da rashin lafiya shi kawai za a zo wa a zauna ne a karanta mai alqur'ani a roki Allah ya ba lafiya shikenan to in aljini ya zo larura ta kawo shi kamar yanzu ka ji motsin farawa da cikin gidanka kana son ka zo kai da farawan nan ku yi ta dan bakai da shi ba so kake yana jin motsin ka bai ruga to haka nan ne in ya tsaya larura ta tsaya ka kama kuna kokowa sai ka kira mutane ko jama'a ga balawo to in aljani ya zo ka kuma sai ka nemi taimako Allah ka kore daga cikin jiki shi ke nan abin da ake to suna da santa suna da wurare wurare da yawa na mara'in da suke yin kabda sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya al'umma musulmi daga hadawa cikin wannan amma kije duk inda ake kabda zaka ga ɗan boko ne ba ma malama addini ba ne in duk wanda ya san su ya sani zaka ji an ce wani yana koya math wani yana koya SBT wani yana koya Iswallo wani yana koya kaza ka sai ka koya Iswallo in ka kamar masu rukiya su yi rukiya su man sannan su ma masu yi rukiya da suna addini mai yawanci tuwa tuwa suke ba koyar ta suke ba malamin da nake ce muku malam wahidi mai wukayatul insan mai salihu basami ya karantar da ni ilimin rukiya dan Misra wanda malumai sun sallama a wannan karnin tab babu malami wanda yake da kwarewa a duniya aljannu da su Muhammad Nasir bin Albani su Usaimin bin Baz suka taso kan ayi maganin shirka da bid'a shi Wahid Abdulsalam Bali har yanzu da ran shi in ba kwanan nan ya mutu ba sai yake to ku tahi na sarbe muku wurin bokaye da ƴan bori da malaman tsuba da aljannu da fastoci na aljannu yake muƙabala yana shigo da su musulunci ya kamata a nemi littattafan na a karanta suna da mahimmanci kwarai kawai ne shi malam daga sallah an komo magana aljannu kuma karatu ne ya biyu ta nan wurin shi ne bambancin irin karatuttukan da muke da sauran karatuttuka yanzu ka ga ka ƙaru akwai mutanen da su ma yarda da aljannu ba ko sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah yake cewa ba dan dan uwan shi annabi Sulaiman ya ya riga yi shi ba wannan yana nuna mana haramun ne musulmi ya rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba annan Muhammad sallam da Allah ya rantsuwa to duk wanda zai rantsuwa sai dai ya rantsuwa da Allah ko da sifofin Allah ko da sunayen Allah muna fahimta ba daidai bane musulmi ya rantsuwa da wasu abubuwa wanda ba Allah ba ko sunayen Allah ko Qur'ani musulmi ya ce ya rantsa da takwaran ko ta hado mishi wannan ba daidai bane arazu ba daidai bane bakin maciji ba daidai bane na rantse da nonon uwata da nisha duka wannan ba karatun musulunci bane ba na rantse da rawanin sarkin musulmi ko sarkin musulmin ka rantse da shi kai shirka ba rawanin shi ba wai na rantse da kabarin babana na rantse da kabarin dan fodiyo ni duka wannan ba daidai bane ba ai yanzu za ku samu ayi rantsuwa takwaran kwalla duka wannan ba daidai bane takwaran kwalla baiwa Allah ce ba rantsuwa da ita ko tarnata ita ma baiwa Allah ce ko ba haka Allah ce ba subhanallazi yusabbihu ra'ad bihamdihi ko a wal malaikatu min sifatihi ita karan kanta tarnatan da kake rantsuwa da ita ta kanta take tana tsoron Allah wannan gagagagan inda kake ji Allah yace tana yin tasbihi ita ma tasbihi take tana subhanallah walhamdulillah sai kuma ta kare kana rantsuwa da ita to kun ga sai annan Muhammad sallallahu alaihi yace jani da ya dalme wannan shedanin malaman ruqiya suna karmi shedani a jikin mutum mm ya suke yi shi ma dai wannan karatu ne na ruqiya kaga yanzu da aljani zai bijira a jikin mutum matukar ya a jikin nashi da akwai mutanen da ba su gane ba kawai in aljani ya zo yana magana akwai aljanin da in ya zo baki ne kawai yake aure yana magana dan ka alika mai takin ciya sai ya ari bakin bayyar zai take cikin jikin mutum to sai ka lika ma dan malatin kashi sai ya ce dijikin shi na ciwo kware da gaske amma in ka tabbatar aljani ya ari jikin to lokacin nan ne zaka iya lankada ma aljanin kashi in bai da gaskiya kuma in ya kawo saurin kai dan in cuta aljanin aka yi shigo jikin mutum dole a lallabe shi kana wucewa ka taka su baka gani ba cewa za a yi da kalin iya sai sun yi ta a lallaba su za a yi a ce ku yi hakuri wallahi bai sani ai kun san bai gani inda ana gani zai taka ku da gangan dole a lallabe su a ce su ya kunce bi da cutar su aka yi kamar yanzu mutum na wucewa ne yayi jiha bai lura da motsa ka bai washe ma madidi sai a ce dole dole sai ka yaye mishi ya za a yi kai hakuri bai sani bane bai lura akwai mota ka ba haka nan ne ko to kai hakuri malam wallahi ba ta akwai ka ba shikenan akwai aljannu wanda cutar sa aka yi kuma in aka zo ana rukiya sai a ce wai dole sai sai ka wallahi ko kashe su kai ka zalunce su sai Allah ya saka mu kai mai ruke zaka bincika me ya shigo da shi sai ce ai wallahi akwai wani malam yi ina ji ya kawo shi ko wanda yake eh yaro kamar mutum na aljani yana bijirawa kuka ya fara yi me yasa shi kuka ya ce wallahi malam ya kashe mini mata da iya ya gani da yara kanana wanda kai bai isa ma ɗaya amfani ba yanzu abincin su ne kashin su hitsarin su duka ni ne kai yanzu wannan baka tausaya miki kamar yanzu mata ka tana da iya bakwai ko takwas ɗaya bai isa ma ɗaya amfani ba wani ya kashe ma matai kuma da a tare gari a ce kashin kiya za a baka in baka yahe mishi ba amma adalci wallahi aljani yana kuka yana ya kashe mai mata ashe waskare ne yake yi kawai sai macijiya ta zo wulga kawai sai ya dace ta ashe ba macijiya ba ce aljana ce aljana ce to kuma tana da iya kuma tana da miji shi yasa wani karatu kai musulunci ya karanta da in ka ga irin wannan abubuwan kaka kashe su kai musu sanarwa in ka ga maciji gidanka ba daga ka ga jama'a maciji ku zo a kashe to ya ga ma maciji ne wata kira aljani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan ko yace duk wanda ya ga irin wannan manya manyan ƙwarin gidan shi ba kashewa zai yi ba ya za yi ku haɗu kai da shi ku yi fat a fat kaka ji tsoro ni zai ma ba mutum shi bane ba sai sai ma komi ba ba Allah kana cutar da mu ba mu tangane ka da haka sai ka ba mu akai karo na biyu to daga an yi karo na uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka kashe shi amma in za ka kashe shi kakka yi ihu kai ni kai mu taimako Allah wurin kashe shi dan wani sahabi yayi wannan yana kashe macijin shi ma ya mutu annabi yace a karon uku ma ba ihu za ka yi ba ka ce maciji a kashe ka ambaci Allah ka nemi taimako Allah sannan ka kashe shi cikin biyu daya yace kaga za ka iya kashe shi in kwanan shi sun kare ko aljani ne ba a komi saboda ka nemi taimako Allah ko akwai ɗan uwan shi aljani ne ke waye bisu ta sama komi ba kun gane yace yace ne bismillah yace in kuma maciji ne ka kashe daman ka kashe dabba shikenan babu sai yace sannan kuma in kwanan shi bisu kare ba zai tsere to kuma insha Allah in ya bace daga nan baka kare gani shi shi ma malam Wahid Abdulsalam ya kawo cikin salihu bata kisa wata mace wadda kishiyarta ta yi mutu asiri yau dai karatun na ya ta tsare ka aljanu da ta yi mutu asiri aljanin ya ce ya yi shekara guda yana zan cikin littafin tsarin basar yana son ya shiga jikinta bai samu dama ya shiga jikinta ba aka ce aka yi ka shiga jikinta ya ce ai wata rana ne tsarayi sun shigo gidan da suka shigo gidan sai suka taba tagar gidan da suka taba tagar ko ɗauren gidan sai ta ji tsoro to da ta ji tsoro maimakon ta ambaci Allah sai ta yi ihu ta nemi taimakon mutane wannan razanar sai ta yi ihu aljanna ce nan ne kawai samu dama ya shiga jikinta amma ya yi shekara yana son ya shiga jikinta bai samu damar shiga jikinta ba kadiba ina ina abin nan kadangare ya wuce mata ihu kadangare su ji tsoro a'a ka fara neman taimakon Allah Allah ya baka kariya yace ihun nan da ta yi sai duk wani abu da ke bata kariya su ne mala'ikun Allah sai suka kauce saboda su Allah ya ya turo su ne su kare ka in ka mu kariya shi kun gane to yanzu sai tana neman kariya Allah ko da ta ji motsin barayin nan sai ta nemi taimako ayan uwanta mutane to sai wala akwai Allah ta ka kauce kaga akwai hadari ko shi yasa da abin da za ka yi ka nemi kariya Allah wallahi ka nemi Allah ya tsare ka saboda ba ganin ba kake yi ka ji aljani yadda amma aljani yace ya yi shekara yana son ya shiga jikinta bai samu dama ba mace ce mai yawan karatun qur'ani mai kiyamul layl mai kaza aljani ya kai ma asiri zai iya bibiya ka shekara 50 an dama ki gare ka kullun dama yake jira ta minti guda ya shiga jikinka kun ga ni nake ne shi yasa azkar suna da muhimmanci musulmi ya kula da addu'a a rayuwar shi in ba haka nan ba wallahi akwai matsaloli da yawa ainihin ne muka yi bayani satin da yake kan cewa tawada Allah wannan abun baki ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wannan dukan bakin na alji kana da kambun baka amma na aljinni kaga addu'a tana da tasiri kwarai shi yasa ke da kwai addu'a sayful mu'min ko addu'a ita ce takobin mu'mini wani abun ba gani shi ba kace wani matsayin naka zai zawa gaban ka budewa baki mala la ya la wala ya jira tare da kai amma kuma yana jin haushin ka cikin zuciyar shi za a iya hada kai da shi a tuta ma amma in ka roki in ka roki ubangijin mutane ya tsare ka ubangijin mutane ya san sharrin da wannan mutanen ke kulla ko shi yasa Allah yake ga mu annabi ba ni ba ba kai ba kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kaza min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudur nas min jinnati wa nas kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq annabi ne ake ce ma ya roki Allah ya tsare shi to balle kai a wani garanti kake da to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da tsarewar shi sai annan Muhammad sallallahu alaihi da ya danne wannan shedanin daga cikin ginshikai daga cikin ginshikin masallaci har yaran Madina sai annan Muhammad sallallahu alaihi to dan haka daga yau duk wanda yake da iko na ya hana wani ya buga ban sallar shi shine in ya sa sutura annan Muhammad sallallahu alaihi to ya hana shi malam yace wa kana yaqulu annan Muhammad sallallahu alaihi ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس يوا أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا أنكم زي صلى سيسا سترى أجبين شكو سيكم أن تجسم تاني أراد أي فأراد أحد أن يستجاز بين بين يديه سيئة تجسم تاني كسن يبي تجبن سترش أن محمد صلى الله عليه وسلم فليدفع shi na harbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ta hannunka ka kare shi kamar kamar ka taba shi a kaje shi in kana tsaye mun gane sai ka sa hannu wurin gaban shi kamar sau daya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani ruwaya kuma falyamna'uhu marratayn ko ka hana shi to bi shine yake cewa ka hana shi to bi ka sa hannunka wurin gaban shi ka hana shi to bi misali kana sallah kana tsaye mutum yazo sai ka mai haka a kaje shi ba ka buje shi ba kamar ishara sallah kake kai ya buka gaban ka amma in ka sa sutura sai yazo idan arabi karo na bi sai kai in wa ya kiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa in aba in kuma ya kiya fal tuqatilu dan haka sai ka yace shi yace fa in ce fa inna ma'ahu shaytanun ko saboda shi wannan mutumin shedani ne fa innahu huwa shaytan ko saboda shi wannan mutuna fa inna ma jamil fa inna ma huwa shaytan annabi yace saboda shi wannan mutunan shaytani sai ruwa ya tabai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tare da shi akwai ni shaytani zan kuma kun ga tunda ka hana shi ya ki hannu annabi yace shine shaytani dan haka ka yake shi amma in ka sa kutsara muna fahimta ko in baka sa sutura ba ai laifinka ne annabi ya ce kar ka kuskura kai sallah fa ce ka sa sutura to sai kai baka sa sutura ba ka yanzu misali ga wancan na sallah sahun baya ni ina ne inda wannan yake zaune ina so in wuce kawai sai in wucewa a asali in ya haka ai ya tuta mun ko a kuma ba ni ba kowa ba zai iya bi ta gaban shi sai malam ya saki lamba ƙasa ko sai ya saki lamba biyu sai ya ce ni Ahmad ya rawaito wannan hadisin wanda da Qutni wa Tabarani bi sanadin sahih ko da Ahmad da da Qutni da Tabarani sun suka rawaito wannan hadisi da isnadi mai kyau yace wa hadal hadis kun wannan hadisi qad warada ma qad warada ma'anahu fi sahihaini akwai ta makamanciyar ma'ana irin wani wanda ta zo cikin sai Bukhari da Muslim ba gairu ma da wasu littattafai wanda ba wannan ba yace an jam'u min sahaba na daga yawa daga cikin sahabbai yace ni wa huwa yace huwa min al-ahadith kuma hallan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai kasiratul lati yakfuru biha qa'ifatul qadiyaniyya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da yawa wanda ɗan qadiyaniya sune ɗan ahmadiyya suka kahurce mishi fa innahum malam yace saboda su la yu'minuna bi alimul jin saboda su ɗan ahmadiyya ba su imani da aljannu ba ko gane malam yace al-mazkur fil qur'an al-mazkur fil qur'an wa sunna al-hali kuma qur'ani da aljannin nan sun zo a cikin al-qur'ani da sunna ko malam yace wa tariqatu fi radd an-nusus hanyar da su ɗan Ahmadiyya suke bi suna raddin nasoci yace ma'rufa wannan hanya ce sananna fa in kana fa in kana min fa in kana min al-Qur'ani harraku ma'alihi ka qaulihi ta'ala yace suna sauya wasu ma'anoni na alqur'ani suna gayyara musu ma'ana sai su ce ai Allah yace qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn a Allah yace lalle ka ce mun yi ma wahayi wata tawaga daga cikin aljannu sun yi wannan wahayi qalu sun sai ahmadiyya su ce ai min al-ins sai su ce mutane ake ni da aljinni ba aljannu ba yace fa yaj'alu lafzatan sai su sa wannan lafazin na aljin muradafatul lafzul ins sai su sa shi a matsayin lafazi na al'ins kalbashar kamar kuma su sa shi kamar matsayin lafazin albashar yace fa kharaju bi zalika an an lugha wa shar sai su ta ta dalilin haka su kaurace wa malugai kuma su kaurace ma abin da shari'ar musulunci take nihi shine mi saboda eh aka ce kalma na al'ins ko kalma na albashar yana daukar ma'ana aljani da mutum amma kalmar kalma na aljin shi kuma yana daukar kalmar ma'ana na aljani kawai sai suka ce to ita wannan kalma ta jinni din tana ɗauka ma'anan mutane ba aljannu ba shi ne malai ce sai su sauya ma'ana na alqur'ani su bar larabcin kuma su kaurace ma shari'a yace wa in kanat min sunna yace wa in kanat min sunna fa inna amkanuhum tahrifuha bi ta'wil batil yace ko da ko yana daga cikin wannan abin da yake daga cikin sunna ahmadiyya sai su yi tarihin shi sai su wuce gona da iri wurin wannan bayanin sai su kawo wasu maganganu na banza wanda suke cewa wai babu aljanni su kore magana Qur'ani da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga kamar da nake muku ɗan Ahmadiyya suna ɗaya daga cikin mutane wanda suke yi suke kore aljani na ahmadiyya ba su yarda da aljani in ga abin nan yo kuma ga lokaci yayi ko a lokaci yayi to tunda lokaci yayi sai dai mu san tawa bayani kaɗan daga cikin aƙidun don mutane su ji tsoro kun ga wanda shine ahmad gulam ɗin wanda suna da'awa shine annabi wai ba annan Muhammad sallam bane suka mako annabawa wanga shedanin mutunan wai shine annabin da Allah yake cewa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'd ismuhu Ahmad a ya bace ya zo mu din kun ga shi ko wani mutum mara kyau wai shi annabi ne kun ga shi ko wannan shine suke ce ma Mirazu Ahmad Gulam sune ake cewa ɗan Ahmadiyya ko kuma mi ɗan Qadiyaniya duka su ne suna da awon wannan mutunan shine wai cika makwa annabawa kun gane su ɗan Ahmadiyya suna da Qur'anin su mai suna Kitabul Mubin suna kallon Qur'anin mu wannan an share ba aiki da shi magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wuce ta yanzu ba aiki da ita kuma ai ga sirri din sunan wani OFN ko hanya LGM sabuwa in kai haka akwai likita sunan da masallacin su wasu suka ce masallacin nasu ma har da ekran fula da menene duk cikin masallacin dan sallaka da ta ka gani ko yawa to kan riga wani nan ya gani sallaka da ta kuma ba iri guda bane su Qur'anin su daban naka daban ai Ahmadiyya amma suna nan suna tayyadaran mutane in kai hanyar balaguro zaka ga fula kamar masallaci Ahmadiyya Ahmadiyya wannan suna gina masallatai kuma su ba sallah suke ba sannu sannu suna zuwa wurin mutane suna gaya musu ga manumarsu ai yanzu shari'ar nan Muhammad sallam an share ka ba aiki da ita shari'ar da wannan mutumin ya zo da ita ake aiki musulmi suna nan suna ta kwana wasu ba su ma san suwa ne ɗan ahmadiyya ɗin ba to sai dai gashi lokacin mu yayi da mu yi bayani kaɗan daga cikin aƙidoyin wa'annan mutanen. Wallahi la'azu. Kaya aikin da yawa ne ha, wallahi aikin da yawa ne. Kenan wannan ina kallo lokacin za mu ja lokaci biya muna iya haƙura har wani sati mai gawa in kuma ba mu da lokaci da yawa kenan muna iya yin wannan bayani akwai matsala ƙwarai Allah ya la'ajin musulmi sashi da kwanan da take da na ɗauko wasu aƙidodi ne na Ahmadiyya guda goma sha ɗaya ina ji wai kaɗan ne daga cikin aƙidodin su ha guda goma sha ɗaya da na ɗauko kai subhanallah wala in ka kana karanta littattafan wannan mutanen sun wuce gona da iri ka Allah su a wurinsa Allah ma yana daidai yana kuskure shi Ahmad Gulam da kansa ke cewa suna magana da Allah Allah yake ce mai aishi ma Allah yana sallah yana azumi kuma shi ma Allah kama annaba yake yana kuskure ga clinic in sanawar clinic Ahmadiyya ko mutanen mu suna ta zuwa matsalar tana da yawa dole mutane su tashi su yi wa'azi kai wanda ni dai a maradi bin san wani malami wanda ya tashi ya faɗa da ƴan Ahmadiyya wanda hauhaɗa ya kai su kwamferiya irin malar ɗahir ya hayya Allah saka mai da alheri ya yi waɗa babba kan wannan mutanen wannan kuma shi ne ake ce ma malumta malumai su rinka bibiyan asiyali ce wai me yake faruwa yanzu dan su yamma da mutane ke kasu haɗa wannan in suka hango abu yana ya ƙetaro bai shigo Nijar ba sai su tashi ci ta wa'azi kan shi yana zama Nijar al'ummar Nijar sun san shi muna fahimta to amma malumai su ya ƙuri wallahi ni dai wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin malumai wanda na sani yana bin a shaguce daga wata banna ta taso za ka ji ya taso yana magana kan wannan banne sai da juma'a gama da sauce ina jin wa'azin shi yana cewa sai da suka je hakon feriya sai da aka yi takarda da su da su cewa suka ce an hana shi yayi magana kansu nan gwamnati ta ce su Ahmadiyya sun shigo mutane jiya ta hanyar cewa wai su kamar wani association ne kamar wani kungiya ne ashe wani addini ne yace suna kwamferiya tun karne goma in ba naman ce ba haddar suna kwamferiya dole dole yace shi wancan dan Pakistan in bai zo ba kun ga su ma akwai yan tabligh nan da nace za mu magana kansu su ma lokaci yayi yace sai zuwa can bayan la'asar sai ga shi ya zo ya ce ma expected in ka shiga cikin google kawai internet ka rubuta ahmadiyya a gaya masu wane ne su yana shiga yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe bala'in ga shi ya zo a cikin gida su bu sanewa aka yi ta rigima aka yi ta yi ƙarshe sai ce in ma malam ɗariya ya zai wa'azi ya shirya wa'azi da littattafansu ya je ya kwaso littattafai cikin mota ya da shi ma na ƙariya ya ke gani da ya zo da su a kwamferiya sai yake zai ba kwamferiya rabi zai ba mala rabi ya ce to sai aka yi sa a cikin littattafan da ya zo da su akwai wani littafi an sa ahmed gulam isan profet an yi turabin ɗin shi a faransai ko da shi inspector in yadi ba shi subhanallah an ce ahmed gulam annabi ne annabi ne musulmi suna nan suna ta kwana ba kuma san suwaye wannan ba to kun ga irin malumai da suke wannan kokarin ya tantance a yaba musu mu kuma yanzu yaran su ne almajiran su ne iyan su ne sai ne wa'azi ka a Ahmadiyya in an cewa ba ku izini mu ta an ba malamin mu takarda yana da dama yayi wa'azi ka a Ahmadiyya ko musulmi ko harka da kwarin da suke Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya yawaita ire-iren shi kuma malaman da ba su waye ba kuma muna yi musu adda Allah buɗe musu kwakwalwar su sun bincike kan irin sabon abubuwa da suke zawa don su yi mutane bayani to kenan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu rana irin ta yau sai mu yi bayani kan za mu yi tsaye so za mu dai shiga kan ma yasta usalat abin da ke yanke ma mutum sallah a yanzu mun yi bayanin su ko to kenan Allah ya kai mu sai mu yi bayanin to wai ni da mi da mi ne in ya buga banka sallah ka talala shi in kuma na samu dama za mu iya magana kai a Ahmadiyya in ma dai bu ba kun dai jituwa ne ne su tunda suna son ina son ni ma tsara na in da lokaci in lafiya kai a Ahmadiyya da kuma kai a Tabligh wa ga mutanen abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wataala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana idan insha Allah in akwai mai tambaya ko wani wuri da aka ji mun kuskure za a iya tunatar da mu